إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ضيعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shin rahaman shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya daidai da daren nawa muke yau daren tara shirin da tara muna ishirin ga tara ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha shida ga watan a da watan takwas miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku ina inganta wannan kuma insha Allahu ta'ala shi ne darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna akdari kuma kai tsaye ana sauraron mu ne daga masjid taqwa masallacin da aka yi sani da suna masallacin alhaji dan teki inda za mu ci gaba da wannan karatu na akhdari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai taken karatun namu shine karatun hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi askadai zama lahiya ga musulmi idan 'yan uwa ba su manta ba muna inda malam mai ahalari yake cewa ko a arnawa muna inda malam mai akadari yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi farkon abinda ya wajaba akan baligi tashihu imanihi ya inganta imanin shi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda 'ainihi sannan ya nemi sani wanda zai agaza mishi wurin gyara farin shi mun fahimta ya uwa ku yi hakuri satin da ya wuce babban malami ya ɗan ja hankalinmu dangance da abin da ya shafi bayani da muke yi ya ce ya kamata a taƙaita bayanin nan saboda mutane su fahimci ma'anoni na kalmomin to kuma insha Allah ta'ala za mu iya namu ƙoƙari wurin biyayya ga duk wani abu wanda bai saba makarantarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mu muna tafiya Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai shi kadai ba mu tahiya a kan fahimtar kowa ko ra'ayin kowa ko ni da nake magana za ka ga wani lokaci in zo ka abin da ra'ayi ne kamar da sayyidina Ali Allah subhanahu ta'ala ya yi mishi rahama Allah ya kare ya da shi lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shafa kan hukki a shahi saman saman kafa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an zo shawa a shahidan wurin sayyidina Ali sai yace da a ce addini da ra'ayi ake yin shi da na ce ku shahi kasa kafa sai ce sai dai shi annabi wahayi ake yin shi Allahu akbar kun ga yadda magabata suke da biyayya ga nasoshi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan mu cika ku da surutu muna bayani daga tare abin da ya shafi imani wanda hadisi annan Muhammad sallallahu ya tabbata annan Muhammad sallallahu ce imani yana da reshe har guda 70 da wani abu annan Muhammad sallallahu ce wanda yayi kowanne shine la ilaha illallah ai mu bayanin la ilaha illallah Muhammadar rasulullah mataki na ƙarshe annan Muhammad sallallahu ya ce shi ne ka ɗauke ƙazamta daga sama hanya ka ɗauke wani abu da zai cuta ma wani sama hanya annabi ya ce wannan ma imani mun fahimta yan uwa wasu hadisai da yawa sun zo suna magana ta abin da ake ce ma imani ha annan Muhammad sallallahu yake cewa alhaya'u min iman kunya tana daga cikin imani kun ga shi ma mai littafin nan sai ya fara da imani don mu gane imanin nan ba abun wasa ba ne ba malumai suna ta kira suna ta kira kan cewa wallahi a dawo kan da'awa na tauhidi shine a dawo kan imanin wannan mutane su fahimci asali ne ake kema wannan imanin da muke magana shine manhaj da Allah ya sa ya aiko da duk wani annabi da duk wani manzo da kake yi mun fahimta uwa shi yasa ake so ka inganta wannan imanin naka wanda mun ɗauko bayani na harkoki an tu'minu billah kai imani da Allah shi kadai wanda shi ma wannan mun ɗanyi bayani a takaice dangance abinda dangance da abinda ake cewa imani da Allah yace haka imani da mala'ikun Allah haka imani da manzan da littattafai imani da manzanni imanin da imani da ni ranar tashin alƙiyama ko sannan imani na kaddara imani da kaddara ta alkhairi da kuma kaddara ta shari wannan su ake ce ma arkanul iman shi kuma mutumin da yake da imani yayi mutumin da yake musulmi mun fahimta akwai wani bangare na imanin nan duk wanda ka karyata ta kafurta musamman wurin da muke yanzu wurin da ya kowanne hadari shine wurin kaddara da wurin tashin alkiyama mun fahimta uwa kenan insha Allah ta'ala ina ji in muka wuce wannan wurin zamu zawa mu yi bayani kamar yadda malai so yake kwatanta mana ji to shi wanga wuri wanda shine asali farko da duk wani abu da ya kamata mai da'awa ne in ka zo kan aqida a gyara ma mutane imanin nan su fahimci ina ne aka ba gaba sannan a shiga cikin kawar mun fahimta yan uwa wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da shekara goma sha uku yana da awakan tauhidi ba magana ku zo a koya muku sallah azumi zakka ba a'a a zo a kade ta Allah ku san waye Allah ku san waye ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta to kaga annabi ya shekara sha uku ai mu shekara nawa ya kamata mu har karshen rayuwar mu kenan mun fahimta ya dole in an ce ka gyara imani ka ka san me ake ce ma imani sannan ka gane to wai ni ina da shi ma ko banda to balle ai magana gyara in ba ka da shi sai ka ga ya zani in same shi sannan in ka same shi sai a gaya ma abubuwan da kuma suke wanda da wannan imanin zaka ku ya uren uwa za mu shiga rukuni na biyar shine imani da abin da ya shafi ranar tashin alkiyama wanda ita ranar nan ta alkiyama tana da sunaye mabambanta na daga cikin sunayenta akwai yawmil akhir saboda ni wani wani ne za a yi shi bayan wannan rayuwar ta duniya akwai suna na yawmul qiyama akwai sunanta na yawmul ba'th tana da dai sunaye mabambanta wanda insha Allah ta'ala in mun zo kan wasu za mu iya bayanin wasu ayoyi daga cikin sura Qur'ani imani da ranar tashin kiyama wajibi ne kowane musulmi yayi imani da akwai wannan ranar ka yarda da tana zuwa mun fahimta kakka kuskura wani shashasha rikitacce mara alƙibla ya ce ma babu wani abu da ake ce matashin kiyama labi teneriya duniya ba komi ba ce in ma ka mutu can za ka tashi cikin cikin wata mace ka ji wani tunani na dabbanci daga cikin ɗan bokon ma akwai masu aƙida cewa babu tashin alkiyama to kun ga dole a tsaya a rinka yi wa mutane bayani su gane hadarin da ke da su wallahi akwai me ya suke cewa malam in ka mutu me ya suke cewa ni na bance kar magana da suke in ka mutu za a tado ka wai cikin cikin wata ne dai ka su ma sun samu sabani tsakanin wasu suka ce in ka mutu kawai shi ke nan ka rike ka lalace sai ne wani wasu suka ce a'a ai kawai dai rayuwa ana dan canzawa ne za ka ga a'a he kai kai baka taba gani ba baka taba gani wanda wanda ya waye kama da katanku ba ai shine daga sanyi ko ba ta ashe ma ana sai shi tashin kiyamun ne baka yarda da shi da tunda kai shashasha ne to dole a wayan mu da mutane kai su yarda da akwai wannan rani kuma su yarda da duk wani nau'in ika abubuwa da Allah subhanahu wataala ya bada labari za ku faruwa ranar tashin kiyama da abin da zai faruwa lokacin mutuwa da abin da zai faruwa cikin kabarin mun fahimta yan uwa wai kaka sai ko ina ka bashi misali ina wanda suka yi karatun noma kasa kasa tana mutuwa ko ba ta mutuwa a tana mutuwa ko kuma tana tashi Allah yana raye kasa dan me Allah yake raye kasa da ruwa haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗi a cikin littafin to kasa ma Allah yake muna kashe ta kuma mu tada ta balle kai Allah yake kai in banza ma wai ka kalli sama ka kalli kasa wai wanne yake wahala da kai kai dai kana kallon sama ka san tahi wahala halitta kanka to kai ake magana ko ni in Allah ya so a sai ce sama ta taho duk ta haɗo mu mun fahimta yan uwa to mu gaggata da wannan ranar wanda kamar yadda muka ce rana ce wadda take da sunaye mabambanta wanda kahurai sun kalleta wannan ranar da ake ce ma ranar tashin alkiyama wanda mu kuma ku yi hakuri lisanul qal namu shine yadda muke rayuwa yana nuna wasu daga cikin mu sun kalleta wannan ranar dan akwai abubuwan da in mutum yana yanzu zaka ce wancan ya kalleta ranar tashin alkiyama kai ka san mutumin da ya da hisabi akwai abin da hankali bai dauka yayi a ce ma duka wannan za a bincike za a kaza za a kaza za a kaza kaga mutum na aikata wani abu za ka rinka shakka anyawa ne yaro da akwai ranar sakamakon nan mun san ko mun gane bayan uwa to da yawa daga cikin mutanen banza tun wancan lokacin har wannan lokacin akwai wanda sun karyata dami wannan rana da ake ce ma ranar tashin alkiyama wadda ita rana ce Allah ya yi tanadinta don ya saka ma bayan shi wanda suka yi mai biyayya wanda Allah inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ita kiyama asali Allah ya yi tanadinta ne don ya saka ma wanda suka yi mishi biyayya ya kuma azabtar da wanda suka saba mishi mun fahimta shine maksudi na wa na ita wannan rana tashin kiyama dan ita wannan duniya ba gidan hutu bane ba gidan kwana bane ba gidan neman duniya bane kadai shi yasa zaka ji Allah yana sama ka shiri kakka yarda wannan sakara abu ta ruɗe ka ita ce duniya ita duniya gidan aiki ne kamar ka tafi biro ne ya yi ka je biro ka ce so kake ka huta a sai ka yi sai ka sabko ka zo gida sai ka ce hutu za ka yi ko to ka ɗauka ita duniya baki ɗayanta gina aiki ba gidan hutu ba ne wani aiki aikin da za ka yi wanda za ka gina gobanka shi ne wani gobe ranar tashin alkiyama kuma ka sama ranka duk mutumin da ya karyata wannan ranar ta alkiyama ta huri ne duk mutumin da bai yarda ba ta huri ne original in ya mutu ya shiga wata khalidi da fiha abada mun fahimta ya uwa saboda duk wanda ya karyata da wannan ranar ya karyatar da Allah ya karyatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'atun wai su kahure sun zata cewa wai suna ma inkari wai Allah ba zai taba ta da wanda suka mutu ba wai suna kallon taya za a yi an saka cikin kasa ka rike har ma an bari mutane sun koma sun ci gaba da rayuwa an yi kaza an yi kaza kuma a tada ka Allah ya ba su amsa Allah ce ta ce kun bala kaga nan wasu kahurai da suka yi inkarin ranar tashin kiyama akwai wani shedani da yazo gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kai dai ka san in aljanna da kuɗi ake sayan ta ni ina da kuɗin da zan saya aljanna yace in kuma da ƙarfi ne ka kalli biyan da nake daga sunan ƙasa ka san sai ya kwato mun ko sai Allah subhanahu ta'ala ke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afara'aita allazi kafara bi ayatina shin baka ga wanda suka kahurce mu ayoyin mu ba Allah ya ce kahuri ne ya ƙaryata ranar tashin kiyama me ya dauka Allah ya ce wai afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada wai suke cewa ma wai a alkiyama su in ma an zo kiyama sai an zo musu da iyansu sai an zo musu da dukiyarsu Allah ya ce kai ka ji sa kare abin da haza inda rahman ahada yadda ka san ya kulle yarjejeniya shi da Allah Allah ce kai yadda ka san ya ma san ilimin gaibi ne Allah ce ku bar shi za mu mai ruko rukon da babu wanda ya ya kwace shi ka gani kun ƙarya sani wannan rana da ake ce ma ranar tashi kiyama Allah ce kun da la ka ce musu san ba haka nan bane wa rabbi la tub'atunna thumma la tunba'unna bima amintum Allah ce ka gaya musu kiyama wallahi ni Allah sai na yi tashin alkiyama kuma zan labunta mu kowa abin da ya aikata shi yasa yan uwa ita kiyaman nan rana ce ta sakamako kawai rana ce ta sakamako duk abin da kai shekaru wallahi azim zaka tsince shi ranar tashi kiyama ko ne ne saukin ta ka tuba sai kuma in Allah ya saka daga cikin bayin shi wanda yake ba tambaya mai daɗi kun san akwai wata tambaya wadda take da haɗari ranar tashin kiyama Allah ya ce ba kai kai kaza ba daga kai police ko hukuma sun ce ba kai kai kaza ba dare kaza kacce da ka kace kara ba kai kai ba wallahi in ba ka dalili ba wanda yake hana su dare ka amma in kaji an ce dan ni kai kaza to ana buƙatar ka kawo dalilin da zaka kare kanka ka sahiyarka ba san ko mun gane ba ba kai kai ba to dan ni kai kaza dan mi kai kaza ba kai kai ba dan mi wannan tambayar ce yake ma to shi yasa malumai suka ce tambaya ce mai hadari kuma ita ce ta ƙarshe shin tambayoyin da Allah subhanahu wataala zai ma bawa hadisin babban sahabi Abdullahi bin Mas'ud wanda yake cewa kahuwa ta adam ba za su bishe gaba Allah ba har ya mai tambayoyi guda biyar sai Allah ya ce kai kai kaza sai ka ce Allah ni ne dan mi kai Allah kaza kai sama Allah sai Allah ya ce to kaga dishinin kiyaman nan ba mai ganin ka kuma ba wanda ya san me take cewa dan haka shiga aljanna kai ba magana amma hisabi da ne Allah samu daga cikin ai da kaji ana hisabi malam baka samu yakini bane ba kace ko Allah ko oral mu samu a ba ai da kaji ana hisabi akwai wani abu malam amma Allah ya ce dan mi kai kaza ka isa ka kare kanka a danni kai ka iya kare kanka gaba Allah wani wani aboka kake da shi wanda zai zuwa sai ce Allah sabi da kaza sabi da kaza amma kai kai kaza Allah ni nayi shikenan ba a bukatar wani wani don san ko mun gane ba Allah yake cewa to za mu labarta muku abubuwan da kuka aikatawa sai Allah ya ce kai wa zalika ala Allah yace Allah ai wannan shi yayi komai sauki wurin Allah kaga kakanka har wanda ba taɓa jin labari ba sai ko hadda shi ranar tashin kiyama in ka man cewa ya kakanka na goma bari ku haɗu can ka gan shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu baki daya shi yasa sai suna cewa wa qalu in hiya illa hayatuna dunya ai kawai ma rayuwar duniya ce wa ma nahnu bi mabu'usin ai ba magana ma in an mutu a tashi da haka ku kashe wanda kuke so ku raye wanda kuke so ku zalunci wanda kuke so ku ji abin da kuka ga dama shi yasa za ku ga duk wanda bai yarda da alkiyama ba komai zai iya yi kai ne kake tsoro Allah ya sada kai ma azaba ko to shi yace bai ma yarda ba akwai wannan azabar da za a yi kaga ai dole ya abin da ya ga dama ko mun fahimta ya uwa shi yasa nake ce muku wasu abubuwa da muke aikatawa a yanzu yana nuna kamar bum yarda da tashin alkiyama ba kamar bum yarda ba wasu abubuwa in kaga wasu mu suna aikatawa wallahi za ku ce Allah ya kawo sauki wanda insha Allah ta'ala sai mun zo karatu na gaba su kuma irin wannan abubuwan za mu ga ina suke shiga wani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya kaji ko wa ma yulikina illa dahar ai ba komai bace ba wannan ita ce rayuwar duniya da suka ce namutu wa nahya ku gane ha ba su yarda ba akwai kiyamai namutu wa nahya mu mutu kuma mu tashi suka ce ai ba wani abu bane ke kashewa yana rayawa sai zamani to sun ma ya ba kenan ai menene addahar shine Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasumu dahar ko kada ku kuskura ku zagi zamani fa inna Allaha huwa dahar saboda Allah shine zamani wanda zamani da muke ciki kaza Allah yayi kaza to Allah shine zamani asali hatta wannan matsalar da muke kallo muna ciki ko wallahi mu ne muka janyo ta kuma mu ne sula kuma gyaran shine mu koma wurin Allah ba wurin kowa ba wanda in lokaci ya isa shi ma insha Allah ta'ala mun tsayi ishara kai tsaye kahin mu ga wata muhadara da muka ce gaji wai sun tsaka ku har yanzu kun yarda wai har ku koma ƙasa da laka kuma a ce a tado ku sai Allah ya ce ko ka tambaye ku qala man yuhyi al-izama wa hiya a ramin to ka ji tambaya Allah yana tambayar ka wai waye ce rayar da al-izam sune wannan kamar gabobi wani wuri ma can ƙasa ƙasa cikin turorin nan ba na mance ba ko lan yakuni ne inda Allah subhanahu wataala yake magana tashin kiyama inda yake magana hataya tsatsanta ina mun malam nan kasa kasa ne kin lam yakun ne ko ikra la hawla wala quwwata a inda ake magana banana yawa ba ai banana ba banana ba yawa aha an tuno ai also ai inda ake magana banana la uqsim bi yawm al-qiyama ko cikin ta ne wala uqsim to aya sabul ah bala qadirina ala an yusawiya banana malumai suka ce ai albana ya tsayin wannan da ake magana suka ce kaga wannan hatta amfanar da kake kallo Qur'ani ya nuna na kowa daban ne yanzu ne turawa suka gane Allah ce bala qadirina ala kowa za a mai domin asalin nashi yadda yake ka kalla ko uwa guda uba guda kuke da mutum za ka gani wannan ya tsayin ne agogin wannan naku ba iri guda bane kuma ba yadda za a yi ya dora hannun shi kowane iri ne ka dora naka ya zama guda to Allah yana gaya ma to wai balle balle a tada ka baki daya an ce wannan ya tsayun naka za a maida ma kowanne inda yake to me kike tsammani ga kai ai kai an gama maganar ka duk duniya ba wani likita da yake samun ma da wannan ya tsayin wallahi bayan sun lalace babu shi in kuma akwai shi mun kalubalance shi ya kawo ya tsayu haka ƙarya ce sai dai ma na roba ko na ƙashi in ilimin su ya kai shi ma amma Allah ha Allah ya ce za mu mayar ma da su wani wuri Allah ya ce za mu ma ne don mu sace ɗanɗana ma azaba Allah kaka samu daga cikin bayinka wanda za ka yi musu azaba Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa kai shi dalan din ma asalin halittar ta ka Allah ya ce wai kai da muka samar da kai lokacin da babu kai to dan ka mutu tsara ka zai muna wahala yanzu kamar baturan da yayi salula ne ko yayi kwamfuta yanzu dan Allah jara kwamfuta zai zama mishi aiki shi da yi ta to balle Allah dole in muna gyarawa mu gyara tun kahin mai abkuwa ta abku daga ka mutu wallahi kiyama ka ta tsaya daga ka mutu kun ga kiyaman nan mun yi bayani wancan satin a gurguje ne to sai naga akwai matsala dangane da abin da ya shahi kiyama ina yana bukata a yi bayani kowa ya tambaye kanshi ni yanzu kiyaman nan in aka busa ta ina ne kowa ya san me yake aikatawa shi kadai kuma kowa ya san me yake aikatawa cikin mutane sai kowa ya yi makan shi taji shin wai yanzu kiyaman nan ni na yarda mali akwai ta koko in na yarda to ayyuka na suna nuna na yarda da ita tambaya ce wanda ya kamata dukkan mu kowa ya yi makan shi sannan ya ba kan shi amsa Allah subhanahu wataala ya datar da mu baki daya Allah yake cewa la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas ai halitta sama wannan da ƙasa ta yi wahala saman kan halitta ta kai dan adam wanda satin da wuce muka bada misali ka kalli halitta sama Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma wai eh cikin suratul mulk ka kalli sama ka ƙara kallo fawzi albasara thumma albasara Allah yake karrataini yanqalibu ilayka albasu khati aw huwa hasir ka kalli saman nan tunda aka yi ka ina ka taba ganin akwai matsala sama a jara ina ne ka taba ganin ba daidai ba ai dai saman nan duk wanda aka haifa ba wani kakanka da yake ce ka san da nan babu sama take ce to ga ka sai in ba mu sama amma kana kallo saman nan tun wanda su fir'auna tun wanda tun asalin halittar duniya ita ce har yanzu kuma Allah ya ce ka ƙara daga ido in baka gani ba ka sake mai da idan ka kalla ina ne kake ganin akwai tangal tangal cikin sama ka kalli wannan ƙasa da muke rayuwa cikin ta shi kadai aya ne gare mu to ba kai yanzu duk wanda ya wannan ka ce wai kai kama ka dan adam ka kalla dukkan su masu ƙaryatawa ka kalla buya buya bu daga wata matsala ta same ka wayyo Allah wayyo wayyo Allah na munafiki wai yanzu wayyo Allah shi ma shi kadai ba wayyo Allah mu ba da adam kenan yanzu ni ya amshi Allah ya mai da yana shi ne ko in yazo yana addu'a Allah kai ka halitta Allah kamar kaza Allah Allah na ana ba da labarin buzu ko da yalla ce wai ya zo cikin masallaci yanzu wani na sa addu'a shi kuma na umman shi suka bace sai ji ko me yake roko sai ce kai kai an ci karamar bukata ce wai ka karaba ma Allah hankali kaga wannan ya jahilci waye Allah aba mala inda Allah subhanahu ta'ala ya bamu misalin ƙasa wanda muka kawo Allah ya ce wa taral arda hamidatan hamidatan Allah ya ce za ta ga ƙasa ta mutu babu ita babu labarin ta Allah ya ce fa iza anzalna alaiha alma amma daga mun saukan mata da ruwa sai ihtazzat wa rabat sai tarayu sai ta yi ta hiddar da nau'ika na tsirrai iri-iri in aini in an saukan mutu da ruwa ƙasa in babu ruwa ta mutu kai akwai ƙasar da Allah ya tsine mutu albarka ma za ka ga komi ka shirka wurin ba hitawa amma kuma in Allah ya soha sai ka ji ana cewa ai lokaci kaza ya nuna ƙasar kaza in an shirka kaza bai hitawa amma yanzu kuma akwai irin masu kalambarin nan cikin masu karatun noma sai ce ai wannan kasar jami'a a cikin kaza sai ƙarya yake yi waye ga mushi akwai wurin da bai wa a cikin ko to kuma wannan kasar da yake jami'an sai kaga wani lokaci kuma an shinka wani abin yayi to wai kasar da yake cewa ba shi ake samu su ba to can kuma da aka zo aka yi wani abu har su suna cewa a sam me ake sama kasa ma ta rayu wurin da ya mutu ba ana sa su abubuwa ba wai kuma suna raya sabon musu ya ba Allah ya rayar da mutum lokacin da ya da ya mutu to ƴan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da cikin da duka cikin wannan a gulguje aya na ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna magana kiyama tabbas sai Allah ya ce wa anna sa'ata kun ga ita wannan kiyamai atiyatun za ta zawa la raiba fiha babu kokonto a cikin ta dole sai an buta kiyama dan wuta ya ce wuta dan aljanna ya ce aljanna kuma Allah ya ce wa annan la yab'athu man fil qubur duk wanda suke cikin kaburruka Allah ya ce zai tada su dan yayi dan yayi musu hisabi ya Allah ka sa muna daga cikin bayinka wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabin ba mu kawai a ce ku wuce ai kiyama ci shi ku ce ko shi yasa in kana addu'a ka roƙa yawa saboda wanda kake roƙo yana da iko ya baka ba kamar ka je wani alaji bane ka ce to wallahi ina son jika hamsin anya ko ba sai biyar ba to gawa shi ma zan iya taimaka ba amma Allah shi kai cewa yake ud'uni astajib lakum kuroke ni ni Allah kuroke ni mun ji wa ba kowa kalubale da Allah in ka saka ce mu roke shi wallahi sai ka ciyo ba shi kai yanzu da Allah ya tsala masallacin nan kada a yi kowa a ce kowa roki abin da yake so wani sai ya roki abin da duk kudin ka tunanin ka bai taɓa zuwa tabba shi kuma bai da ko rabin kuɗin ka amma zai roki abin da kai da kake da kuɗin da buske na shi kuɗin da buske na shi tunanin shi ma bai je kan ba amma Allah ne zaka roƙo ka ce Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza yace an baka bawa na bayan shi ma sai ni kake so a ƙara ma to Allah ya kasa kiyama kishi uku ko akwai ashabul yamini ma ashabul yamin ko akwai ashabul shimal akwai mi as-sabiqun as-sabiqun ɗan gaba gaba kenan Allah ya samu daga cikin su Allah ya ce kaga wa'annan ulaiikal muqarrabun wa'annan Allah ya ce ai su ne makusanta su ne za su shiga aljanna ba tare da hisabi da hukuma ba Allah ya ce sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin to Allah ya samu daga cikin wannan mutane in kuma can ba mu cancanta ba Allah ka himu sana ina muka cancanta Allah in wutar ka kaddara Allah ka canza muna Allah ka sa aljanna ta zama makoma a gare mu baki daya da mu da uwayenmu da malaman mu wanda suka rage mu baki daya dan uwa wannan kadai yana nuna mana akwai alkiyama shi ya kunta tun da ya wuce mun dan kiyaman ne a gundushe to sai naga akwai wasu matsaloli wanda kiyama tana bayanin karatu mun fahimta amma asali ai mu ce muka ce zamu bayanin kaddara ko sai kuma ka ji mun ce zamu tashi a alkiyama to ina ga ga lokaci yayi in Allah ya ce a fasintum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina fata'ala Allahul malikul haq kina ina ji sai abin da muke so mu tsokaci kan shi kafin zuwan muhadara da zani wanda muka yi masace ina aka dusa a juyin mulki da kuma ƙalubale da ke da kwai cikin shi da kuma ina ne mahitar take da kuma mi walƙiya a juyin mulki ɗan uwa ku gane addinin musulunci shi ne kaɗai ya tattauna abin da kahuran da suke a rayu yanzu ba sani ba kuma ya tattauna ma abin da zai faruwa kai abin da zai faruwa a yanzu yanayin da kake kuma ya baka labarin abin da zai faruwa gaba mun fahimta shi yasa kan wani mai karambani kan wani takarai ya ce wai su malumai me ya kai su cikin haraka wannan jiyun mulki ai kai ne takarai kai kai ma kai magana balle malumai ya su ba jiyun mulki ba jiyun kiyama ba ba labarin shi suke ba da ba kai ne ka tsani jiyun mulki ne ka san su jiyun kiyama ba suke baka labari shi yasa kiran da muke yi ma al'umma shine wallahi al'azim madogara shine mu koma ma Allah baki ɗayan mu kan wanda ya kuskura ya yarda cewa ai akwai wani ya isa ya kawo canji kaza wani ya isa ya kawo mana gyara wallahi ba wanda isa ya kawo gyara sai Allah sannan kuma mu binciki kan mahalin da muke a yanzu mu tuba mu koma ma Allah subhanahu wataala a cikin mu ba wata irin banna da ba aikatawa za ku ga masallatai ana ta alƙunutu ko abu ne mai kyau amma wallahi sai mun canza in ba haka nan ba alƙunutun mu za ta cin mu wallahi za ta cin mu a Allah shi yayi ba mu haka kun ga addu'a inda muke ko in ba ko kana addu'a duk wani azalimi Allah karya shi duk wani wake musulunci Allah ka murƙushe shi kai kuma cikin sahon gaba akwai wanda yake cewa musuluncin nan ma sai falakawa kaga ai yana ciki ko to kira mu shine mutane ba ci daya al'ummar Nijar su mai da al'amarin su ga Allah su roki Allah ta wannan abin da ya faru shine alkhairi ga kasar mu Nijar su roki Allah subhanahu wataala duk wani alkhairi da ke da kai Allah ya tabbatar musu sharri kuma Allah ya kare sannan aini mu dauki ka'ida inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bai ce ba hatta yadu wallahi Allah ya ce Allah ba zai taɓa canza mu mutane wani yanayi da suke rayuwa cikin shi ba na jin daɗi har sai in su ne suka canza da kansu to shi kuma Allah yana shirye kullum mutanen nan in sun canza shi ma ya canza duk ana magana sata waye bai sata sai ɗan kaɗan daga cikin mu kai ma tsakaninka da mai gidanka a shago in ka ga mai gani ɗiba yake kai ma mai gidan kana zaluntar yaranka mun fahimta to dole mu bar zalunci dole mu bar shirka dole mu koma ma Allah wannan ne kadai zai zama solution amma wallahi addu'a kadai ba ita bace da ita sai mun gyara sai mun gyara halayyar mu sai mun bar zalunci sai mun bar hada Allah da wani amma ina rantsuwa da Allah ina ƙara rantsuwa da Allah in dai mu gyara ba ko wallahi alazim bala'in da zai biyo baya ji wanga babu haka dole sai mun gyara zina ta zina ta yawa duwadi komi yanzu ni zai kai halaka ne to ai dole mu koma mu tubu mukan mu ko mai gida yana zaluntar matan shi iya sun bijire wa uwayensu a eh sannan haka mai gida yana zalunta amana iyan nan da Allah subhanahu wataala ya damka a hannun shi dami Allah bai zai jarrabe mu da bala'i iri iri ba wallahi in mun koma mu Allah ko ba takunkumi aka ta ba sai Allah ya saukar mu daga sama uban waye sai ya sa takunkumi daga sama dan ba ta kowa bace akwai wanda yake ce ruwan da an sa muku takunkumi jinsi yake kana kallo haka Allah zai saukar mu da su ko to wallahi in mun koma ga Allah sai ya saukar mu da duk abin da su wancan suke tsammani in sun rike ba za mu rayu ba na ji wata magana ta babban malam mutunci Ahmad Tijani Allah ya saka mai da alkhairi yace kai ka san duk amfani isan ruwa sai yi shi amfani yace kai yanzu yadda mutane suke amfani da ruwa da a ce haka suke amfani da isan su akwai wanda zai rayu kai yanzu in za ka isan su ba sai ka hito ka saye ba yace amma ka ga yadda ruwa suke da amfani sai Allah ya sa arha ruwan suka yi sauki in kowa ma ya baka in ka daure ka gina duk inda kake zaka same su mun fahimta yace ka kalla kuma duk amfanin ruwa iska oxygen wanga yayi shi kuma Allah sai ya sa kyauta ma ba sai ka ware kuɗi to me kake tsammani ga wannan Allah wa ƴan uwa mu tuba mu koma gare shi shi zai kawo muna mahita a halin da muke ciki kowa ya gyara abubuwan da yake kenan nan za mu saurara abinda muka karanta na dare Allah subhanahu wataala mun tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya he mana muna addu'a ga bawan Allah wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka mushi da alkhairi kuma Allah ya biya mushi bukatocin shi na alkhairi ya tsare shi da duk sharri abin da ya halitta muna addu'a duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ya biya mishi ya Allah duk musulmin da ke taimaka ma musulunci da musulmai tawayen shi ta kare shi ta dubara ta ilimin shi ya Allah ka taimake shi ya Allah duk musulmin da yake cuta ma musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka muna maganin shi ya Allah ka kashe muna musulmi ya Allah ka ji kan uwayenmu da malumman mu duk musulmin da ya mutu ya Allah tsohon duniya hakkan ta ya Allah ka yi mishi rahama mu ma kuma Allah kai mana rahama a duniya ka zamna da kasar mu Niger lahiya da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya idan insha Allah ta'ala za a kiran sallah dan lokacin da ya saura sai masu tambaya su yi tambaya